أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv muna muku gaisuwa ta addinin musulunci eks kenan islam kitabu wa sunna sunna tv eks muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi da ya bamu iko muka sake haduwa da ku a darasin mu na 61 mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada wato nasoshi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti da kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir wato ar-razi kamar yadda muka sani muna tafiya ne da jerin ayoyin alkur'ani tunda mun haɗa littattafan ne muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya yanzu za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha domin akan shi ne jerin ayoyin yake a mas'ala ta 217 a cikin wato suratul ma'ida a karkashin aya ta 14 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa min alladhina qalu inna nasara waɗanda suka ce mu nasaru ne ko kiristoci ne aya ta 14 a cikin suratul ma'ida walam ya bai ce ba wa minan nasara daga cikin nasaru ƙulna za mu ce li'anna ha'ula'i domin waɗannan mutanen da Allah yake magana a kansu kanu kadhibi na fi da'wahum sun kasance maƙaryata ne ma'ana sun kira yadda da'awarsu ne annahum nasara cewa su kiristoci ne wa zalika annahum innama sammau anfusahum sun kira kawunan su kenan da wannan iddi'a'an don kirayarwa li nusratillahi ta'ala don taimakon Allah kenan ma'ana don taimakon addinin Allah wa humul ladhina qalu li Isa su ne wanda sun ce da annabi Isa nahnu ansarullah mu mataimaka addinin Allah ne sun makhtalafu ba'dahu sannan suka yi sabani bayan sa wato nasturiya an gane ko akwai da ake kira nasturiya mazhaba ce cikin yahudanci wa yaqubiyya da kuma yaqubiyya wadda aka danganta zuwa ga wani mutum da ake kira yaqub wa milkaniya ko malkaniya wadda ake kira malkaniya ansaran lishaitan sun zama to masu taimakon shaitan fa qala zalika sai Allah ya faɗi wannan tawbihan lahum dan zargi a gare su to madalla wannan shine abin da malam ya kawo to amma kamar yadda al'ada ta muka saba ta gudana muna wani lokacin ƙara waɗansu bayanai ƙarƙashin aya na farko su waɗanda suka ce sun yi imanin nan ansarullah sun yi gaskiya daga cikinsu ba dukan suka canza ba Allah ya faɗi wannan a cikin suratu wato آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله kaga waɗannan hawariyun sun ce su ne ansarullah masu taimakon wato Allah ko kuma masu taimakon addinin Allah za a ce kuma Allah ya faɗa a cikin suratul saf cewa abin da ya kawo labarin su dan musulmi su yi koyi da su ta fuskar taimakon annabawa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul Saf ya ayyuhal ladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah ya ku wadanda kuka yi imani ku zamanto ansarallah a wata qira'a ansaran lillah kama qala Isa ibn Maryam kamar da Isa dan Maryam ce liban kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyin saboda annabi Isa ya ce mahawariyin an ce kira su hawariyin ko don saboda suna wanki ne ko don saboda waɗansu abubuwa dai malamai sun kama ganganu da dama akan sunan suna hawariyin suka ce mu ne masu taimakon addinin masu taimakon Allah ma'ana masu taimakon addinin Allah to fa amana ta'ifatun min bani isra'il wa kafara ta'ifa sai Allah ce to wata jawa'a ta bani isra'ila ta yi imani wasu ta kafirce nan kaga ba su ansarkin ba suka kafirce sai dai waɗanda suka zo daga bayan su kamar yadda zahirin nasoshi yake nunawa to wannan kenan waɗansu sun ce an kira su nasara saboda sun ce za su taimaki addinin Allah wasu kuma sun ce a'a an kira su nasara saboda garin da aka haifi annabi Isa gari ne da ake kira Madinatu Nasra an gane ko ko abin da ya kama da haka kenan sai zamanto wannan gari ne cikin Filistin wanda a yanzu cocin da aka haifi annabi Isa nan inda aka haifi annabi Isa a tarihance da suka bi diddigi sun yi coci a nan wanda akwai mas'aloli masu yawa a ƙarƙashin wato wannan mas'ala ɗin inda aka haifi annabi isa yanzu a can ne kiristoci suke yin aikin haji na duniya su kuma yahudawa rabin baitul maqdis da suka kwace ko mu ce baitul maqdis suka kwace musulmi kuma suna sallah wanda kuma kowane yana iddia'in cewa wurin nashi ne amma zance mafi inganci na musulmi ne domin addini bai da alaka da nasaba ta jini yana da alaka ne da nasaba ta addini an gane ko kiristoci sun kauce ma kiristanci don Allah ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin sannan dukkan annabawa sun zo da addinin musulunci kamar ayoyin da muka karanta a wancan karatu da ya gabata a karkashin wannan aya kuma wato sun zo da addinin musulunci babu addabin da ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba kenan yahudanci da kiristanci kaga su aka yi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyya walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushrikin Allah ne ya tabbatar da wannan kenan da haka waɗannan abubuwa ƙarya ne To, a ƙarƙashin wannan aya kamar yadda muka saba muna ɗan ƙara waɗansu abubuwa. A nan da Allah ce, Kalu nasara sun ce su nasara ne, ma'ana faɗa suka yi da bakinsu, kenan tana yawa ba waɗancan ba ne. Domin mi domin faɗar magana ga baki baka yi imani da ita ba ta da amfani. Shi yasa Allah yake cewa ya ƙuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ko ya ƙuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim bi alsinatihim yana cikin suratul fathi ga mai harda alqur'ani bi afwahihim yana cikin suratu ali imran dan kasu rikitar da shi magana wadda ba ta da alaka da zuciya ba ta da alaka da gaskiya Allah yana danganta ta ne zuwa ga baki kawai an motsa baki an motsa labba kawai an yi ta amma ba ta da wani hujja da dalili shi yasa Allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabil mas'ala ta gaba abin da ya kamata mu fahimta akan wannan aya ya ce wa minal ladina qalu inna nasara daga cikin su wannan yake nuna cewa cikin wannan aya Allah ya nuna cewa tsakankanin kristoci akwai adawa mai girma dan ga sunan malam ya kawo su masahabobi daga ciki dama Allah ya faɗa anan wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukkiru bih fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kaga Allah ce mun sanya adawa aghrayna asalin shi daga hukkawa ne kamar an sifanta ta da wata dabba wadda ake hukkawa ta je ta yi farauta ko ta je ta yi wani ta'addanci to sai Allah ce an hukka adawa tsakankanin su ina fata an fahimce ni ma'ana an sanya adawa tsakankanin su ila yawmil qiyamah hazara tashi alqiyama domin haɗin kai ne akan ƙarya ba akan gaskiya ba to yahuda ma wannan ta cin musu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahuda sun ce hannun Allah tankware ki ma'ana Allah marwaci ne wala iyadu billah ina fata an fahimci ni daga ghalla kamar an daure abu ne wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'ud maluman mahsura nan kinaya ce anil bukhl ba yana nufin ka daure hannunka ba a'a idan kana da rashin lafiyar da sai an daure hannu ba matsala sannan kuma ba ana nufin dan ka daure hannunka ba a'a kada hannunka ya zamanto bai kyauta to almuhimmu dai sun sifanta Allah da ruwa wala iyadu billah sai Allah ce ghullat aidihim an tankware hannayensu ma'ana mutane masu ruwa in ba waɗanda suka yi imani daga cikin su ba wani inu bima qalu kuma Allah an ce su saboda abin da suka faɗa ashe Qur'ani ba yana kallon zatin mutane bane yana kallon aikin su bima qalu abin da suka faɗa kenan in ka faɗi magana mai kyau zaka samu lada in ka faɗi mummuna zaka samu mummunan sakamako sannan kuma idan ka yi aiki na gari zaka samu lada in an gina shi akan tauhidi da imani idan kuma ka aikata mummunan aiki kuma zaka samu wato zunubi da haka dai Allah ya ce bal yadahu mabsuta tani yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah a buɗe suke wannan kuma aqida ta ahli sunna Allah subhanahu wataala yana da hannaye amma shi ya san yadda suke ina fata an fahimce ni kuma yadda nasoshi suke nuna hannayen nan guda biyu ne kilta yadaihi yamin duk da ke wata riwaya ta zo shimal na ubangiji amma waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi shi rawin ne yake magana tunda yana da dama yana da hagu yace hagu na ubangiji ba dan Allah yana da hagu ba an gane ko wannan shine abin da malamai suka faɗa kan wannan riwaya sannan inda yace awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman to nan mimma amilat aydina nan bai danganta shi zuwa ga zatin shi sai ce abinda hannayen mu suka aikata duk da yake musanna yana izmin towa jam'i a larabci domin Allah ya ce wa atrafan nahari la'allaka tarda a cikin suratu taha a cikin suratu kuma abin nan hud sai ce wa aqimis salata tarafayin nahari dan a nuna maka yin yana da sashe ne guda biyu farko da karshe kenan nan aidina tana iya ɗaukar ma'ana nan ya ce aikin mu ba wai ya danganta shi ya ce hannayen mu ba sannan kuma a'a waɗansu malamai suka ce a'a tunda ya ce aidi ne yana nufin yadani hannaye guda biyu tunda da so shi hadisai sun nuna hannaye ne guda biyu amma ya suke wannan za mu bar ma Allah subhanahu wataala sanin yadda suke an gane ko to almuhimmu dai bal yadahu mabsutatan yunfi kaifa yasha wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra sai Allah ce wa wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyama kaga mun sanya adawa tsakankanin su da kyamar juna har zuwa tashi al-qiyama saboda haɗin kai ba kan gaskiya bane an haɗu ne kan jinsi an haɗu ne kan kabilanci an haɗu ne kan yare an haɗu ne kan maslaha ta duniya an haɗu ne kan ƙarya to wannan baya haɗa kan mutane shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana sa tsammanin kansu haɗe yake amma rarrabe suke dan mi sai Allah ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun mutane ne wanda ba sa fahimta ba sa fahimta shari'a ake nufi ba wai ba sa fahimta duniya ba da kere-kere ba sa fahimta shari'a wanda bai fahimta shari'a kuma ba zai haɗu akan gaskiya ba shi yasa imani din ne zai haɗa mutane akan gaskiya shi yasa Allah ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sahabbansa wa allafa baina qulubihim Allah ya haɗa zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka ciyar da duk abin da ke duke duniya gaba ɗaya ba za ka iya haɗa kawunan su ba to kaga wannan yana nuna musulunci shi kaɗai da ke iya haɗa kan mutane to almuhimmu dai wannan ya nuna yahudawa tsakankanin su akwai saɓani kiristoci tsakankanin su akwai saɓani to haka akwai saɓani tsakanin kiristoci da yahudawa don Allah ya ce wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay to kaga kiristoci suna kafirtar da juna an gane ko yan katolika sun kafirtar da yan evangelic ko kuma abin nan protestant sannan kuma su daga yan kok dukkan su ba su yarda da juna ba yahudawa kuma su kansu suna kafirtar da juna kuma ba su yarda da juna ba sun ce Allah biyu na wa qalat al yahudu usairun ibn Allah su kuma kiristoci sun ce Yesu almasihu dan Allah ne wal iyadu billah ya koma Allah su kuma yahuda sun ce Yesu almasihu dan zina ne to kaga aqidar ba guda bace ya kamata mu fahimci wannan da kyau amma idan za a zalunci musulmai da kasashen musulmai ayi zalunci sai su hada kai dan saboda a zalunci musulmai wanda ya kamata musulmi su fahimci wannan su farga daga baccin da wato suke to wannan kenan ya kamata mu gane akwai adawa tsakankanin su kuma zalika bi annahum qaumun la yafqahun ba sa fahimtar shari'a kenan maganin sabani da ke cikin musulmi kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muhadara da yayi Islam al-Islamu dinun kamil yake cewa matsalar sabanin musulmi shine zalika bi annahum qaumun la yafqahuna tunda haka ya cimma yahudawa to su ma musulmi saboda ba sa hankaltar shari'a shi yasa wannan ya cin musu Allah kai mu tsari ba a fahimta shari'a kuma in an fahimce ta ba a aiki da ita sai a sasuwar rai Allah ya mu tsari to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da zan iya karawa a gurguje akan wannan aya har zuwa wato gaba kenan mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 218 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku kaseeran mimma kuntum da yawa daga cikin abin da kuka kasance tukhfuna min alkitab kuke boyewa na littafi wa ya'fu an kathir yana yafewa yana kyare wato kasirin mai yawa an gane ko kenan kasirin min alkitab ko wa yafu an kasir yana yafewa daga cikin abin da kuka boye na littafi mai yawa suratul ma'ida aya ta 15 malam yace mimma katamtumuhu min alkitab gashi ma malam ya kawo shi na daga abin da kuka boye na littafi fala yuzhiruhu baya bayyana shi shi manzo wala yubayyinu kitmanakum iyyahu baya bayyana yadda kuka boye shi boyewar da kuka yi masa kenan fa kaifa yajuzu annabi sallallahu alaihi wasallam an yusuf ya kamata yace fa kaifa yajuzu lin nabiyyi ba mu sani ba kuskure ne na abin nan na tiba'a ko ku dai abin nan ne ko matba'a ko kuma littafin yayi kuskure ba su hankalta ba fa kaifa yajuzu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an an yamsaka an izhari haqqin katamuhu mimma fi kutubihim kenan ya zai halatta ga annabi an gane ko ko ko fa kaifa yujawwazu annabiyya ya Allah zai halatta ma annabinsa in mun faɗa haka zai yi yiwa Allah zai halatta ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an yamsaka ya kame an izhari haƙƙin daga faɗar bayyana gaskiyar da katamuhu suka ɓoye ta mimma fi kutubihim na daga wato abin da ke cikin littattafansu Malin ya ce kulna za mu ce inna ma lam yubayyinul ba'd abin da yasa annabi bai bayyana sashen nan bali annahu kana yattabi'ul amra domin yana bin umurni ne wala yaf'alu shay'an baya aikata wani abu min al-umuri diniyya na daga al'amuran addini min tilqa'i nafsihi daga wajen kansa bal ittiba'an lil wahyi yana bin wahayi ne fama umira bi bayanihi bayyanahu duk abinda aka umurce shi ya bayyana shi zai bayyana shi wa malam yu'mar bi bayanihi amsaka anhu duk abinda ba a umurce shi ba ya bayyana shi zai kame ila waqti amrihi bi bayanihi sai in an umurce sa da ya bayyana shi wa ala hadha jawab akan wannan amsa malam yace yakunu lafzul afwi lafazi na afu zai koma majazan an tarki kiran majazina na an ce majaz kamar an yi amfani da kalma ba wurinta ba wanda wadansu malamai sun ce ba a kiransa majaz sai dai a kira shi uslubun min asalibil lughati al-arabiyya wasu suka ce a da majaz da uslubu duk dai abu ne kawai sunan ne ya bambanta amma dai manufar guda ce akwai maganganu masu yawa a karkashin wannan mas'ala din to sai zamanto ko isti'ara ce kenan an ari kalma ce ta al'afu ana nufin at-tark ana nufin ya bar shi fa yakunu qad a'lamahu Allahu bihi sai ya zamanto kenan Allah ya sanar da shi da shi wannan abin da suka ɓoye wa atla'ahu alaihi ya tsinkayar da shi akan sa wa lam ya'murhu bi bayanihi lahum bai yi umurnin da ya musu bayanin sa ba fataraka wato tibyanahu lahum sai ya bar bayyana shi gare su الثاني waɗansu malamai suka ce a'a annama kana fi bayanihi izharu izharu annama kana fi bayanihi izharu hukmin shar'iyyin duk abinda a cikin bayanin sa an gane ko akwai bayyana hukunci na shari'a akwai hukunci na shari'a ka sifatihi kamar sifofinsa wa na'atihi da kuma sifofinsa sifa da na'at wal bisharati bihi da bishara da shi wa ayatin rajimi da aya ta jifa wa nahwiha da abin da ya kama da, da, wannan bayyana hu ya bayyana shi duk abin da ke da alaka da isar da sako wa malam yakun fi bayanihi hukmun shar'iyyun duk abin da a cikin sa babu wani hukunci na shari'a walakin fihi iftidahuhum sai dai cikin wannan bayanin akwai kumyatar da su wa hatku astarihim kuma akwai wato tona musu asiri asalin hatku shine a tsage labule kenan ko mu ce a tsage rido an gane ko ma'ana akwai kumyatar da su da tona asirin su fa innahu afa anhu ya yafi domin wannan bai da alaka da isar da sako asalisu waɗansu malamai suka ce amsa ta uku anna aqda zimma cewa an kulle yarjejeniya da su an gane ko ta zaman lafiya da kuma zamantakewa kamar yadda wani malami da ake kira ibn al-qayyim ya yi littafi ɗalibin shekul islam ibn taimiyya ahkamu ahli zimma wanda mutum idan duba zai ga cikin littattafan fiqh ma ka'idodi daban-daban kan wato kafirin da suka kasance a kasashen mu da irin alƙawarin da zamu iya dauka da su malam yace to iqtada taqriruhum ala ma baddalu zamantakewa za ta halatta wato za ta hukumta cewa a tabbatar da su akan abin da suka musanya suka canza shi wa gayyaru suka wato caccanza shi min dini na addinin su an gane ko kenan cewa ba za a hana su yi addinin su ba dai a takaice illa ma kana fi izharihi an gane ko illa ma kana fi izharihi mu'jizatun lahu sai cikin abin da bayyana shi akwai mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tasdiqun li nubuwatihi kuma akwai gaskatar da annabtarsa min na'atihi na sifofinsa wa sifati da sifofinsa na'at ana iduka sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw makhtalafu an gane ko aw makhtalafu fihi fima bainahum ko abin da suka yi sabani a tsakankanin su an gane ko wata hakamu ilaihi fihi suka kai ƙara zuwa gare shi suka ɗaukaka ƙara zuwa gare shi ka hukumin zina ka hukum kamar hukuncin zina wani hauhi da waninsa kenan wannan ɗai sai in sun kai ƙara ko kuma abinda akwai mu'jiza ya bayyana shi amma ba a ce ba ma'ana sai an bayyana duk abin da suka ɓoye domin ba dole bane sai an bayyana shi a bayyana sashe a bar sashe saboda cikin yarjejeniya an yarda da cewa kowa ya zauna ya addinin sa wannan amsa wato tana da rauni kwarai da gaske domin nuna cewa mutum yana akan kuskure ba laifi bane a tattauna da shi a nuna masa ga inda kuskuren sa yake don haka wannan bai shiga daga cikin tabbatar da mutum akan addinin sa ba shi ke nuna cewa ba za a tattauna da shi ba akan wato abin da yake ganin ba gaskiya ne domin shi yana ganin mu musulmi muna akan bata mu muna ganin shi ko yana akan bata sai mu zauna mu tattauna da su mu ba su dalilai su ba mu dalilai kowa ya tabbatar da wato addinin sa wanda yake na gaskiya ko wanda ba yake na gaskiya ba wannan shi ne abin da amsoshin da malam ya kawo sai dan abin da zamu iya karawa karkashin wannan aya misali nan da Allah subhanahu wataala ce ya ahlul kitab Allah yana kiransu da ma'abuta littafi saboda su san cewa su ba gama garin mutane bane kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam kada malamai suke faɗa lokacin da zai tura Mu'az a ƙasar Yaman yace innaka ta'ti qaumun min ahlil kitab zaka zo ma mutane ba abuta littafi kenan ba jahilai bane mutane ne masu ilimi masu sanin irin abin da ya kamata bacewar malami tana da hatsari a cikin al'umma ko malami ya bi son ransa sannan kuma yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab daga yana bayyana muku abin da kun kasance kuna ɓoyewa akwai abubuwa ma din nan wato tana daga cikin siyahul ijmal kamar da malamai suke faɗa ijmal an zo da abu dunkule to yana buƙatar a fayyace shi daga cikin abubuwan da suka ɓoye kun ga akwai sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka nemi ayoyin da suke fassala maka wannan ijmali ka'ida ce da za ta taimake ka cikin tafsirin alqur'ani ka gane abubuwa da dama duk inda an ka kawo ijmal to ka je ka nemi tafsiri sai akwai aya kaga zaka iya samun ayoyi ma da dama wani lokaci kaga nan abubuwan da aka ce suna boyewa kaga ba a kawo abu ɗaya ba daga ciki akwai sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sannan daga ciki akwai bisharar da aka yi da shi a cikin injila kaga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min, min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad sannan akwai bisharar da aka yi a cikin at-taura da injila ma Allah ya faɗa a cikin wato abin nan suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سننكم حد سفوف ما مقويا باين سأنفد وتو سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كاغانا أكوي ساباني وجمع لمي أنكتش ونشيني مثال سؤال cikin attaura da a cikin injila waɗansu malamai kuma su ce zalika masaluhum fit taura an gane ko wannan shine misalin su a cikin attaura sannan wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'a sai zamanto misalin su a cikin injila ka zar'in akhraja shat'ahu kinan ko alwawu ta zamanto wawul atf ko ta zamanto wawu al-istinaf in mun ce wawu al-atf ce kenan sifofin su ne gaba ɗaya aka haɗo a cikin at-taura da injila da na farko da na ƙarshe in kun muka ce a'a wawu al-istinaf ne sai zamanto tun daga zalika masaluhum fit taura shine sifofin su a cikin at-taura shi ko da zuwa ƙarshen aya wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'a shine sifofin su a cikin wato injila to wannan dai a takaice dai abubuwan da suka ɓoye da kuma aya wadda take nuna cewa in mutum ya yi wato abin nan zina in ya taba yin aure a jefe shi ita ma mace a jefe ta in ta taba yin aure kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa abinda malamai suke faɗa a cikin suratu Ali Imran alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun kaga waɗanda ana kiransu zuwa ga littafin Allah yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum dan yumsu hukunci thumma yatawalla fariqun minhum sannan wata jama'a ta yi juya daga cikinsu in ka diba karkashin wannan aya malamai sun kawo asar na nuna cewa sun yi zina ne suka so in an zo musu da wani hukunci wanda ba na addini na gaskiya ba su karbe su ki karba shi sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba gaskiya bane ba annabi bane in kuma ya zo da na gaskiya wanda Allah ya tabbatar da haka yake sai su juya dama ba su da niyyar imani shi yasa ma Allah ya faɗa a cikin wato suratul ma'ida kamar da muka faɗa yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa illam tu'tuhu fahdharu akan ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka suka ce nan hadha din suna nufin in an yi musu hukunci game da al'amarin wato ya shafi zina in ya saba maran su kada su yi aiki da shi to wannan kenan dai na dan bada misali da yadda mutum zai iya tafsirul qur'ani bil qur'an ta fuskar al ijmal wa tafsil ina fata an fahimta sannan kuma wa ya'fu an kathir waɗansu malamai sun tafi a'a yana bai musu bayanin abin da suke boyewa sannan kuma wa yafu an kathiri yana yafewa kafin zuwa gaba a bashi umarnin ya bayyana shi domin tana yiwa an bashi umarni an faɗa masa amma an ce sai lokaci kaza zai iya yin wato bayaninsa ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da zan iya cewa kafin mu je aya ta gaba akwai irin wannan aya ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul to tana kama da wannan aya to ta fuskar harda rasuluna yubayyinu lakum can sai an ce ala fatrati min rasul ba a ce kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi ba to zaka kaddara kathiran kin domin shine maf'ulun bihi kenan qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab ala fatratin min ar-rusul kenan manzon nan ya zo yana musu bayanin abinda sun kasance suna boyewa sai ka kaddara shi sannan ka gane can babu kathiran nan kuma ayat da muka karanta akwai kathiran saboda gyaran harda fatra wannan kuma yana nuna cewa akwai ahlul fatra kamar da muka yi bayanin su mutanen da manzo bai zo musu ba tunda ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun mun faɗi maganganun da malamai suka yi kan kansu waɗansu sun ce wuta za su shiga domin suna da hankali za su gane wahdaniya ta Allah subhanahu wataala kowa ya kalli halittu ya san akwai wanda ya halicce su waɗansu malamai suka ce a'a al'amarin su za a bayar da shi zuwa ga Allah tunda nasoshi sun nuna cewa za a yi musu hisabi ranar tashi alkiyama za a kunna wuta ko a cinna wuta ko a hasa wuta a ce musu su shiga wanda ya shiga wannan wutar za ta zama alkhairi gare shi kenan zai shiga aljanna kenan ko a duniya Allah ya masa umurni zai bi saboda wuta abu ce mai zafi kuma umurnin Allah da hanin Allah a nan duniya abu ne mai zafi barin sa sannan kuma wanda ya ki shiga kenan ko a nan duniya ba zai shiga ba to ƴaƴansu kuma an yi sabani waɗansu malamai sun ce ƴaƴansu za su je wuta tunda Allah ya ce wala yalidu illa fajiran kaffara kamar yadda annabi Nuh ya faɗa waɗansu malamai suka ce a'a nan wala yalidu illa fajiran kaffaran yana nufin in sun girma kafirai za su zama ba yana nufin kafirai bane domin kullu mauludin yuladu ala alfitra kamar da hadisi na Abu Huraira wanda muttafaqun alaihi ne yazo Imam Bukhari da Muslim sun kawo shi kenan ya nuna cewa dukkan mutum ana haifo shi ne akan imani kuma alƙawarin da an karɓo kuma Allah akan tauhidi ne wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin da ayata tace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تو على أي حال دي wannan yana nuna cewa su auladul mushrikin an akan tauhidi suke to amma shin su ma za a yi musu hisabi kamar iyayensu ne tunda Allah hadisi ya zo Allahu alam bima kanu amilin Allah ya san abin da za su aikata kenan cikin su kamar ahlul fatra kamar iyayensu za a yi musu hisabi ko ko su za a kai su aljanna kamar da wadansu malamai suke faɗa kudu dake akwai wani hadisi an yi sabani kan ingancin shi sun ce hadisi ne da'ifi da aka ce auladul mushrikin an ce to da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hum khadamu ahlil janna su za su zamanto wato masu yin hidima ga ayan aljanna wadanda an ka faɗa wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun da kuma yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in da sauran ayoyin da suka yi bayanin wannan kidan waɗansu na ganin wuta za su shiga ƴaƴan mushrikai waɗansu kuma suna ganin za a yi musu hisabi wanda ya shiga wutar kamar yadda iyayen shi suka shiga zai shiga aljanna wanda kuma bai shiga wannan wuta ba da aka cinna a ran tashi alkiyama zai shiga wuta wasu kuma suna ganin a'a aljanna ne za a kai su gaba daya don haka dai na kawo wannan mas'ala ne a gurguje saboda irin wato muhimmancin da take da shi ahlul fatra kenan bayanin su da kuma abin nan cewa kuma za a yi musu azaba kawai tunda tauhidi hankali ya isa malamai sun ce hankali ba zai isa ba mutum ya gane shari'a shi hankali ne wato shari'a ita ce za ta zo ta shiryar da hankali ga abin da Allah yake so dan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula Allah bai ce wa ma kunna mu'azzibina ba hatta nursila uqula ko nunshi'a uqula da haka wannan shine ba ba za mu yi mutum azaba sai mun bashi hankali a hankali irin wannan bai isa sai an turo annabi ga hujja ga ayoyi ga dalilai cewa kuma babu hisabi ranar tashin alkiyama sai an ce a'a za a yi taksisin shine da nassoshin da sun ka nuna za a yi kenan banda na ahlul fatra tunda an ce lahira babu aiki babu hisa babu aiki sai babu ibada sai dai a'a to banda su ahlul fatra saboda su bu su yi ibada ba a nan duniya haka za takhsisin za ka yin takhsisin waɗannan nasoshi to wannan shi ne abin da zan iya cewa a karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mai so zai kuma bari tafan malamai a cikin wurare daban-daban zai ga bayani insha Allah ta'ala mas'ala ta gaba yan uwa musulmi littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha da Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 219 malin yace in qila in aka ce kaifa qala ya akai Allah yace qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haqiqa ja'akum yazo muku min Allah daga Allah nurun haske haske yana yiwa ya dauki alqur'ani kuma yana yiwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kitabun mubin da littafi wanda yake bayyananne in mun ce nurun littafi alqur'ani to kuma kitabun mubin kuma shine dai alqur'anin babu matsala domin alqur'ani haske ne akwai haske cikin sa sannan kuma kitabun littafi ne za a rubuta shi amma in mun ka ce qad ja'akum minallahi nurun manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo muku sai ya zamanto wa kitabun mubin alwawu waga tana nufin abubuwan daban-daban suke amma in mun ce nurun shine alqur'ani to wa kitabun mubin wawu sifati ce kenan wawu tanzilu sifati manzilat zawat tana nuna duk abu guda ne amma an kalli wato sifofin shi daban-daban can an kalli haske na saboda yana haskaka duniya yana haskaka zukata da imani da ɗabi'o'i na gari kitabun kuma Allah ya kira shi kitab saboda littafi ne wanda za a rubuta shi ko ko Allah ya wajabta a yi aiki da shi domin an ce kataba wani lokaci ana nufin abin da aka wajabta kataba rabbukum ala nafsihi rahma to sannan ya hadibihi Allah Allah yana shiryarwa da wannan littafi manittaba ridwanahu wanda ya bi wato ridwanahu shirya Allah abin da ke yarda Allah subhanahu wataala aya ta 15 16 suratul maida malam yace ma annal abd tare da cewa shi bawa malam yahdihi Allahu awwalan in Allah bai shiryar da shi ba daga farko la yattabi'u ridwanahu ai ba zai bi shirya Allah ba fayalzamu dawr sai a samu abin da ake kira ad-dawr wani kata ka'ida ce ta malaman wato munazara an gane ko da usulul fiqhi sai su ce daur in an ce daur shine abin da bai da iyaka sai abu ya ta juyawa domin asalin shi wato sai in Allah ya shiryar da kai zaka shiryu to kuma sai an ka ce a'a yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu Allah yana shirya da alqur'ani wanda ya biyar da Allah kenan kaman ma mutun ya shirye ne kafin alqur'ani ya zo masa to kaga kenan abin ya juya shi yasa kamar abubuwa ne wanda ba su da iyaka an ce wane waye bashi kaza sai a ce wane to shi ko wane waye bashi kaza sai a yi ta tafiya sai abu ya kiya misali a rasa inda za a kamo ƙarshen abin nan shi ake kira addaur mas'ala ce mai girma mutum ya diba cikin littattafan da ke tattauna kan munazara musamman littattafan da aqida su ingantatta ce adabul bahth wal munazara na Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti zaka iya ganin wannan bayanin insha Allah ta'ala malam yace to kulna za mu ce fi idmari fi idmari taqdirihi ma'ana kenan za a kaddara idmara an buyi za a kaddara kamar asalin shi fihi idmarun ne taqdiruhu haka kamata larabcin ya kasance malam yace yahdi bihi Allah Allah yana shiryarwa da wannan littafi ko kuma da wannan manzo man alima annahu yuridu an yattabi'a ridwana wanda Allah ya san cewa yana da niyyar ya bi gaskiya shi bai san ta bane amma in tazo zai bi ta dama wani in gaskiyar tazo ba zai bi ta ba saboda son ransa ko saboda wani jahili ne in gaskiya tazo zai bi ta wani kuma jahili ne in gaskiya tazo zai gane amma kuma ba zai bi ta ba ya bi son ransa malam yace kama qala ta'ala kamar da Allah yace walladina jahadu fina waɗanda suka yi ƙoƙari fina nan ba ana nufin cikin ubangiji ba a'a fina a cikin al'amarinmu ko a cikin addininmu lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su hanyoyinmu al'ankabutu aya ta 69 malam yace ai walladina aradu sabilal mujahadati waɗanda suka so hanya ta jihadi ta ƙoƙari fina don saboda su yi aiki don mu lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su subula mujahadatina za mu shiryar da su hanyoyin da za su yi muna aiki ma'ana in kana da niyya mai kyau Allah ya san kana da niyya mai kyau to da alqur'ani ya zo da gaskiya ta zo maka za ka bi ta Allah zai taimake ka ka gari to wannan shine abin da malam ya kawo amsa akan wannan aya an gane ko to wannan shine abin da malam ya kawo akan karkashin wannan aya duk da yake kamar yadda al'ada mu ta saba muna dan ƙara waɗansu abubuwa nan da Allah ce yahdibihi man ittaba'a ridwanahu wanda ya bi wato yarda Allah Allah yana shirye da shi me yasa Allah yake shirye da shi Allah ya san yana da ni imani kuma in kana da imani kuma Allah ya san kana da ni imani kuma in ka samu imanin Allah zai ƙara daɗa maka gane hanyar gaskiya Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yunus yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari Allah zai shiryar da su bi imanihim saboda imanin su saboda imanin da suka yi da Allah ma'ana tun can Allah ya san mutane ne masu imani ya shiryar da su kuma Allah zai shiryar da su saboda imanin su ya shiryar da su a nan duniya su gane gaskiya ya ƙara shiryar da su su ƙara ci gaba da aikin gaskiya sannan ya shiryar da su an gane ko a ranar tashin alkiyama hanya aljanna sannan kuma ya shiryar da su har su samu shiga cikin wato gidan aljanna ya ba su hidaya amma da khassa an gane ko ya shiryar da su yadda za su rayu rayuwa ingantatta mai kyau a nan duniya da kuma yadda za su samu ingantatta mai kyau a lahira ya ba su hanyoyin wato tsira to wannan kenan wannan shine abinda malam ya abinda zan kara amma zan kara abubuwa waɗansu a ƙarƙashin wannan aya abu na gaban da ya kamata mu kara akan wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ce yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulus salami hanyoyin tsira hanyoyin tsira alhali kuma musulunci guda ne dan ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kaga Allah ya ce hanyar shi guda ce ka abi hanyoyi alhali kuma ya ce yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulus salami hanyoyin tsira to kaga kuma hanyoyin tsira kuma kenan kamar musulunci ba guda bane To, akwai maganganu da dama da malamai suka yi, mutum zai iya dubawa idan ka diba cikin zadul masir na ga dai ibnul jauzi ya dan kawo magana akan wannan amma akwai maganganun da malamai suka suka kakkara wannan da mutum zai iya fahimta waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa da wannan aya da anka ce wallazina jahadu fina la lahdiyannahum subulana kaga nan subul shi subul shi ma jam'i ne da kuma inda yace yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulus salami hanyoyin tsira an gane ko alhali ko gidan tsira guda ne ita ce aljanna wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim sai malamai suka bada amsoshi daban-daban daga ciki waɗansu suka ce na abinda ake rufi subulus salami sune shari'o'i domin shari'o'in annabawa sun babbata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa al-anbiya wa abna'u allatin su annabawa abna'u allat iyaye ne wato iyan kamar abin nan iyan uba ne shi ake kira abna'u allati da larabci dan kaka ce iyayen illa kamar yadda ake kiran su abna'u akhyaf wani lokaci misali za ku iske waɗanda iyayen su mata sun zamanto guda waɗancan kuma sun zamanto iyayen su wato mazaje guda waɗancan akhyaf wanga kuma wato allat in ban manta ba akhyaf suke ce ma na uwa guda to almuhimmu dai iyayensu maza guda ne amma kuma iyayensu mata sun rarraba nan ba yana nufin iyayensu gaba ɗaya ba sun taru sun haife su ba irin wani yake nufi ba yana nufin a'a mahaifinsu guda shine tauhidi mahaifansu da suka bambanta shine shari'a domin Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wannan su malamai sai suka ce anan an hankalta ma shari'o'in su shi yasa aka ce subulus salami an gane ko so amma idan muka dibi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai shi shine na ƙarshe to kenan ina kuma waɗansu shari'o'i da za a zance sai an ce a an kalli ku ne annabi an ba shi shari'a shi yasa an kalli wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a nan subulus salami ana nufin wato rassan tauhidi da imani ake nufi dukkansu suna kai ga dan adam ga tsira in dai kana da tauhidi sallah subulus salami subulus salami ce azumi subulus salami ne hanya ce tsira shi yasa ma zaka iske aljanna tana da kofi guda takwas wanda duk ya aizo da aikin alkhairi za a ce mai ya shiga cikin kofar da ya ga dama mace ma idan ta zamanto ta yi kamar da hadisi ya faɗa ta yi sallolinta guda biyar ta yi azumi ta yi ma mijinta da'a an gane ko ta yi ma mijinta da'a da sauran abubuwa da manzo kawo cikin hadisi guda hudu in ban manta ba za a ce mata shiga cikin kofar da ta ga dama wanda Abubakar sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ya ce ya roka musu a sanya shi daga cikin waɗanda cikin kofofin aljanna gaba ɗaya za a ce zaɓi wanda yake so guda takwas aljanna tana da kofofi guda takwas kamar yadda hadisi ya nuna wuta kuma tana da kofofi guda bakwai kamar yadda alqur'ani ya nuna laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum duk da yake a nan ma akwai mas'ala mai hatsari wadin suna cewa ai abwabukin nan na jahannama su ne an ka faɗa akwai jahannama akwai aljahim akwai hutama akwai wato saqara akwai sa'ir ina fata an fahimce ni da suke kawo a waɗannan sunaye alhali idan aka duba ba su bane su waɗannan wasu rafi rafi ne kofofin Allah bai bayanin sunayen su ba amma waɗancan wasu rafi rafi ne na jahannama da an kai bayani dan kawai ne ce su ne ake nufi da kofofi to amma cikin aljanna an ce akwai babi wanda shi hadisi ya tabbatar da sunan shi ar-rayyan wanda ba mai shigar shi sai masu yin azumi wanda kuma babi ne mai girma muna fatan dai Allah subhanahu wataala ta kuskin nan ya ba mu ikon mu zamanto daga cikin waɗanda za a sanya su a ce duk inda suka so su zaɓa ko kuma Allah ya zaɓa muna wadda take ita ce mafi girma daga cikin waɗannan kofofi na aljanna mu rayu tare wato da makwabtaka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗansu daga cikin malamai suka tafi ce a'a subulus salami na ana nufin kowane annabi an hankalta ma cewa zamanin shi musulunci musulunci ya zo da shi to yawan adadin annabawa aka kalla sai aka ce subulus salami annabi Nuhu yana da subulus salami shine Islam annabi Adamu yana da hanyar tsira ita ce musulunci subulus salam adadin annabawa sai an ka hankalta mishi kamar kowanne daga cikin su zamanin da ya zo da wurin da ya zo da kabilar da ya zo mata da shi tana da subulus salam sunansa musulunci sosai an ka hankalta ma adadin su waɗansu malamai sun tafi akan wannan fassara din ina fata ana fahimta ta to musamman wannan ayar da tace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda suka yi kokari kaga ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai ta yi kokari ba balle wannan ayar ta ma idan tace qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran min qad ja'akum rasul qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam kaga wannan tana magana ne kan banzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wallazina jahadu fina waɗanda duk suka yi kokari tun daga zamanin annabi Adamu ba ta fidda kowa ba jahadu fina lanahdiyannahum subulana kaga kuma jahadu suka yi kokari fina don Allah ba don cin wani buri ba a ɓoye lanahdiyannahum za mu shiryar da su an gane ko subulana hanyoyinmu kidan sai zamanto alƙawali ne na Allah wanda duk yayi kokari don Allah kuma dan Allah yayi Allah subhanahu wataala zai shiryar da shi ashe in kaga mutum ya bata dama ba gaskiya yake nema ba to wannan dai yana daga cikin abin da waɗansu malamai suka faɗa sai magana a gurguje ta ƙarshe wadda zan kawo a nan waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi subulana da subula salam shine kofofin aljanna guda takwas kinan nan ana nufin hanyoyin tsira hanyoyin aljanna guda takwas ko wace ka shiga zaka samu tsira abin da waɗansu malamai suka faɗa kenan don saboda irin waɗanga ayoyin zaka iske akwai shubuhar da ake kawowa ɗalibin ilimi in bai hankalta ba sai an yi ƙoƙarin kaɗa shi a cikin rami ina ganin muna iya barin wannan aya haka nan mu ƙara gaba. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari biyu da ashirin a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce lam nara ba mu taba gani ba ba a cewa lam nara domin huruful illa wato huruful illa harafi wanda ke karewa fi'ilin da ke karewa da harafin illa idan ya zamanto majzumi na ana shafe masa wato harful illa ba a cewa lam nara sai dai a ce lam nara lam nara ba mu gani ba wanda kuma ita ce lugha da ya mafi karfi a cikin yaren larabawa duk da yake ibnu malik ya kawo wadansu suna dan faɗa lam nara su kawo shi misali harfi illa ba su shafi shi amma wannan lugha ce wadda take qalila ko nadira ko shadda lam nara ba mu gani ba wa lam nasma ba mu ji ba anna qauman min al yahudi wan nasara cewa akwai wadansu mutane daga cikin yahudawa da nasaru qalu suka ce nahnu abna'ullahi mu ƴaƴan Allah ne fa kaifa akhbara Allah ta'ala anhum bidhalik ya an kai Allah ya bada labarin wannan domin aya ta ce malam bai kawo aya ba shine wa qalat al yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sun ce mu ƴaƴan Allah ne kuma mu ƴan gatan Allah ne masoyan Allah ne malam yace qulna zamu ce al muradu bi qawlihim abna'ullahi khassatullahi ana nufin abinda ake nufi nan da ƴaƴan Allah cikin aya kinan khassatullahi ‘yan gatan Allah ke bantattun Allah, kama yi ƙalu kamar yadda ake cewa abna'u duniya ‘yan duniya, kina an keɓance su ga duniya, duniya ɗaya ta sha musu kai, wa abna'ul akhira da ‘ya'yan lahira, in an ce abna'u duniya ɗan duniya wanda rabon shi na duniya ya tsaya kuma duniya ce yake faɗi ka tashi kanta, ko kuma ɗan duniya wajen malam bahaushe mutumin da yake shaiɗani kenan. Wa abna'ul akhira da kuma ‘ya'yan lahira ana nufin wanda adda rabo lahira. Wakila malam ya ce za a wasu malamai suka ce, fihi idmar za akwai abin da aka shafi kenan shine idmar aka ɓoye kenan zamu ce mun ce ɓoyewa da Hausa mai jin Hausa ba zai gane ba amma in mun ce aka shafi ba Hausa zai iya fahimtar mu taqdiruhu zamu kaddara shi abna'u anbiya'ullahi kenan nahnu abna'i anbiya'illahi mu ƴaƴan annabawan Allah ne tunda su Yahudawa ƴaƴan annabi Yaqub ne annabi Yaqub kuma dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq dan annabi Ibrahim ne kaga sun zamanto ƴaƴan annabawan Allah ko ba haka ba to wannan ita ce hujjarsu to kaga kenan abin da ake nufi kenan to kenan me yasa aka ce sun ce su ƴaƴan Allah ne wannan malamai suna magana cewa idan mutum rudi ya ja shi ba mamaki ya ce shi dan Allah ne ma ƙarshe sannan ma ba abin mamaki bane mutum ya ce shi ma Allah ne mutum nawa ya idda'in ya ce shi ubangiji ne ya ce Allah ne ko a wannan zamanin namu ana samun su ina fata an fahimci ni balma an ce annabi Isa Allah ne kenan ba abin mamaki bane a danganta ma wani uluhiyya tunda annabi ma an ce ya zan Allah to ina ga waɗansu mutane suna iya iddia'in su ce su ma annabawa ne a cikin nasu tsari sannan bayan wannan ma dan adam ma yana iya cewa ma yafi Allah ma gaba daya me dalilin mu fir'auna ya ce shi abin bauta ne ya ce Allah ya ce wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba sannan daga baya uluhiyya sai idda'in rububiyya fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la yace shine ubangiji to kaga uluhiyya daban rububiyya daban domin ita uluhiyya bautawa wannan babu laifi ana bauta mutum akan ƙarya an san yana yiwa amma rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shine al-khaliqu wanda ya halitta al-maliku wanda ya mallaki komai al-mudabbir mai tafiyar da al'amura to kaga idda'in rububiyya abu ne mai hatsari ina fata ana fahimta ta to kuma abin mutum akan idda'in rububiyya an gane ko akwai hatsari cikin shi shi yasa ma annabi Ibrahim da suka tattauna da shi da sarki wanda ake kira Namrud duk da yake bai tabbata sunan shi Namrud ba amma dai Allah ya bada labarin sun tattauna da wani mutum mai mulki shugaba alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit yace ni ina rawa ina kashewa قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب kaga ibrahim da yake son ya kai shi kasa sai kafa mai hujja da tauhidi na rububiyya yace Allah yana fiddo rana daga gabas ta fadi yamma kai ka fiddo taka daga yamma ta fadi gabas malamai suka ce Allah ya kwace mai dubara bai ce to ubangijin ka shi hiddo tashi da yamma ta fadi gabas tunda ka ce ni ba ubangiji bane Allah ya kwace masa dubara wadansu malamai suka ce a ko ya faɗa Allah yana da ikon da zai yin wannan da yake karshen duniya ma rana za ta fito daga yamma ta faɗi gabas daga ran nan an kulle kofar tuba duk da ke wadansu malamai sun yi sabani cewa tana yiwa a sake buɗa ta ga wadansu bayan haka wadansu malamai kuma sun tafi cewa ba a buɗa ta akwai bayani mai tsawo karkashin wannan mutum ya koma cikin tafsirai wajen aya ta hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi iman يعني خيرا كتيبة تكون تفسير نا إمام القرطبي كتيبة تكون العذب النمير نا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتيبة تكون واتو موسوعة التفسير بالمأثور كجا مجنون مالمي ده سورة أبن دي مالمي سكو فتاة دي تفن تفسيري تو المهم دي أنا دي ربوبية iddia in ta abu ne mai hatsari duk da yake waɗansu malamai sun ce ba a taɓa samun wanda ya iddia in rububiya ba to wannan magana ba haka bane ana samun da sun kai iddia in rububiya dan gashi na marudu ya iddia in yuhyi wa yumit sai dai fa buhita allazi kafar bai kai labari ba amma ba a ce a'a babu wanda ya iddia in rububiya a ce a tarihi sai a ce ba a taɓa samun wanda ya iddia in rububiya ba a'a an taɓa samu sai dai fa buhita allazi kafar ya kamata mu fahimci wannan da kyau an kai shi ƙasa don da kayi iddia in rububiya gano ka bai da wahala amma uluhiyya mutum na iya iddia in uluhiyya kenan babu mamaki ga Yahudawa da Kiristoci su ce su ‘ya'yan Allah ne, don yanzu ma mutane suna da wata aƙidar cewa ma komi ma ya koma Allah kuma komi Allah ne. To, don haka mutumin da yake ɗan ta'adda ba abin da ake jin tsoron zai iya faɗa, don an ce ma sun ce su abu na Allah ne tana yawa wata jama'a daga cin sun yi iddia'in cewa su mi su su Allah ne ma tun da daga nan mutum in ya ce shi dan annabin Allah da ya wuce daga dan annabin Allah ya fara zama wani wali wali daga wali wali ya zama mala'iki mala'iki daga mala'iki mala'iki zan annabi annabi daga annabi annabi sai ya zan Allah to amma inda matsalar take shi Fir'auna yayi iddia'in rububiyya kamar yadda Namrudu ya iddia'in rububiyya to amma ta Fir'auna ta fi hatsari dan shi sai ce ana rabbukumul a'la nan na inda matsalar take wato shi rabbuna bayan shi ubangiji ne alkhaliqu mai halitta almaliku mai wanda ya mallaki komai almudabbir mai tafiyar da wani abu sai ce al'a'la babba ma'ana kamar fir'auna yana iftiradi yana aza wata mas'ala wadda babu ta kamar yana nufin akwai wasu ubangiji ubangiji daban-daban to koma akwai su koko in akwai su din ma to al'a'la shine as-saman top kololuwa alloli gaba daya ina fata mun fahimci to kidan kaga dan adam saboda ta'addanci ba wai ya ce ya fi wani mutum ba a'a hadda Allah ma Fir'auna ya ce shi ko cikin alloli shi na oga kwata kwata shi yasa Allah ce innahu kana aliyan min al-musrifin amma duk iskancin Fir'auna duk ta'addancin sa duk bannar da ya a bayan ƙasa karshe da ya ga mutuwa ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yace nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai wanda bani isra'il suka yi imani da shi wanda yace bayan sa ne amma yanzu ya yarda cewa bayan nan dashi wanda sun kai imani da shi shine Allah wa ana minal muslimin yace ai ni ina daga cikin musulmai bai ma ce wa ana aslamtu ba wai shi tabbataccen ma musulmi ne kamar ma yana son ba mu ce ba mu sani ba ma da Hausa mu iya cewa kamar yana son yi wasa da hankalin ubangiji ma'ana renin wayan yayi yawa kace kai tabbataccen musulmi ne a ina kai da ubangiji kuma ma ko cikin ubangiji kai ne abbabba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula Allah ya kama shi sakamakon abin da faɗa al-akhira na ƙarshe wal ula da na farko na farko suka ce shine ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan al-akhira da inda yace ana rabbukumul a'la sannan mutum zai iya bincike akan wato daula ta fir'auna maganganunsa tsarin sa a fage na rayuwa daban-daban da na al'ummarsa sannan kuma da su yahudawan da muka kawo irin maganganun da suka faɗa na ƙarya na iddi'ai zuwa ga Allah da kuma abubuwan da suka faɗa na ƙarya kaga sun ce ba mai shiga aljanna in ba su ba wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan su kuma kiristoci sun ce ba mai shiga aljanna in ba su ba ko bai yahudi ba zai shiga aljanna ba dan ba su yarda da cewa yahuda za su shiga aljanna ba dan Allah ya ce wa qalat alyahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat alyahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab maganganun su da suka faɗa da ayyukan su a tarihance kana yin bincike mai yawa a zamunna masu yawa ga ɗalibai masu bincike na ilimi ina fata an fahimce ni don haka dai ashe a takaice dan an ce wani ya ce shi dan Allah ne ba abin mamaki bane don Yahuda sun faɗi wannan in kuma sun ce su ƴaƴan annabin Allah ne ƴan gatansa ne to kuma tana yiwa daga cikin su su faɗi wannan ba su faɗi ƙarya ba amma saboda kasancewar su suna ganin su ƴaƴan annabawa ne ko sun fito daga babban gida shi yasa suke ta'addanci su ƙin addini su ƙin imani kuma su sa tsammanin aljanna za su shiga ba ba ma aljanna za su shiga ba a'a ba mai ba ba ba wai ma mai shiga aljanna in ba su ba shi yasa Allah ya musu raddi qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim a jum'a ma ya faɗi wannan da ya musu raddi yace qul ya ayyuhallazina hadu in زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim a cikin suratul jumu'a yace wala yatamannawnahu a cikin suratul baqara yace walan yatamannawhu malaman da suke kula da balaga ta alqur'ani suka ci saboda cikin suratul jumu'a la bata kai lamba karfin ma'ana to wala yatamannawnahu saboda sun yi iddia'in su waliyantaka kawai sun kace su kadai awliyan Allah amma a cikin bakara kuma sai sun kace ba mu shiga aljanna in ba su ba kuma ba mu shiga aljanna sai waliyan Allah amma cikin rahama Allah Allah na iya sa wanda ya ga dama amma sai suka ce aljanna su kaɗai ma za su shiga mutum bai yi imani ba bai yi aiki na gari ba kuma ya ce wai ba mai shiga aljanna ba a har da Allah ma ya zamanto karkashin su su za su bashi umarni ba kuma yadda Allah yake so za a yi ba yadda suke so za a yi kai mai irin wannan aƙidar ya za a yi ka iya rayuwa tare da shi ko kuma a ce zai iya tsaya saurare wani a duniya ina fata an fahimce ni ma'ana dai mutum zai iya bincike akan wannan amma a cikin suratul baqara saboda sun ce ba mai shiga aljanna in ba su ba shi yasa Allah kawo lan mai karfin ma'ana walan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim al-maut kinan kuma malamai sun musu fassara dama wasu sun ce su zo ayi mubahala wasu sun ce a'a mutuwar dai su yi gurin ta to babu matsala in wanda ya mubahala yace ai yana fatan ya mutu ne ai karshe dai mutuwar za a yi amma zance mafi inganci wanda malamai suka rinjayes shine cewa su yi gurin su mutu an gane ko alhali ko an ce ko musulmi baya gurin mutuwa a'a musulmi yana iya gurin mutuwa in ya san aljanna da shi yanzu mutum idan ya san yanzu zai samu aljanna musamman aljanna firdaus mi muke jira cikin wannan duniya ai sai mu fatan daga nan ayi tazarce mu yi sallama da mutane sai in sun zo kenan wallahu ta'ala a'lam to almuhimmu dai yahuda sun faɗi wannan magana ko ya zamanto sun faɗi cewa su ƴaƴan Allah ne kaga ƙarya ce suke yi wata mazhaba daga cikin su ko kuma a'a sun ce su ƴaƴan annabawan Allah annabawa ne to kaga kenan sun yi sun danganta kansu zuwa ga manya manyan gidaje kuma sun je sun aikata banna to wannan kuma gare su za ta ƙari kenan sai zamanto fassara duka guda biyu tana yiwa a yi aljam'u bainaha yan uwa musulmi wannan shine abin da zai iya sauƙaƙuwa a cikin wannan karatu da muka kawo a wannan wuri kafin mu sallama zan sake faɗar wata kalma mai muhimmanci da aka kira su yahudawa malamai sun yi magana guda uku wasu suka ce an kira su yahudawa saboda sun ce sun shirya inna hudna ilaik kuma qul ya ayyuhalladhina hadu wanda sun ce mun shirya wannan su malamai suka ce a akwai baban su da ake kira yahuda ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yakubu guda biyu shi ake kira yahuza da yake larabci ya ɗauko wannan kalma ko ma'anar alkur'ani ya amfani ta sai ta koma da aka yi ta'aribikin ta kenan ta koma yahudu marmakon ta koma yahudu sannan kuma wadansu malamai suka ce a an kira su yahudawa daga at-tahawud ne saboda suna jijjiga kansu lokacin da suke karatun at-taura kuma ko yanzu in kana karatun TV kana kallon TV zaka iya ganin su ko ko in kana ganin su kai tsaye suna jijjiga kansu hawwada yuhawwidu tahwidan da hababba wadansu malamai suka ce babu matsala dama dai sun ce inna hudna ilaik sannan kuma akwai yahuza babansu sannan kuma in suna karanta littafin suna jijjiga kansu babu matsala duka waɗannan ma'anonin za a iya haɗa su amma in an ce dole sai an zaɓi guda to zance mafi inganci shine a zaɓi kasancewa su sun ce inna hudna ilaik Allah mun shirya izuwa gare ka to anan ya kamata in dakanta saboda lokaci ya mun halin sa ƴan uwa musulmi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na 62 in Allah ya ba mu iko سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته